amma yana ina na'am ya zo ya ce shi ba domin annabi adam alaihi salam shi ma an nuna masa rawukan da bayi wato 'ya'yansa za su yi a duniya an ce sai ya ga wani cikin 'ya'yan da sai ya ga wani mai haske sai ce wancan waye sai aka ce annabi dawud ne in ban manta sai ce amma allah na ga shekarun da zai ba su da yawa da fi shekara 60 ba zai ba a duniya aka ce yi ya abin da allah ya kaddara masa ya ce to ni na ba shi 40 a cikin na aga yana da nawa kenan ka ba shi 40 a cikin naka ga eh kenan Allah ta'ala ya sa aka yi minus 40 a cikin shekarun annabi Adam ana nan ana nan ana nan wannan duk lokacin duk tsawon lokacin da Allah ta'ala ya ba shi kawai ga shekarun su da ci hikin kin ka duba za a ga fanka ana fa tafiya ba saboda haka ana nan ana nan gani ke shekarun yaushe har suka kare har ma aka zuwa innan da ya bayar a kwana a tashi wato waɗannan abubuwa wasu sababbin abubuwa ne duk abin da suka sa a gaba sun ga bayan sa dare da rana yanzu na jiya da na jiya dare da daren jiya da ranar jiya ba na yau ba na yau sababbi ne akwai sabu yau gobe kuma sababbi ne to duk wannan in dai za a yi dare gari yawa an gama ne yanzu nan za ga mutum yana jariri yana kuka amma dare da rana suka sashi a gaba ya kai shi da kurkura wahayyansu ba dare da rana annabi adam shekarunsu suka cinye saura arba'in da mala'ika mutuwa ya ce to lokaci ya yi ya ce wani lokaci a wa'adinka ya cika mana ya ce a saura shekara aka ce a tuna masa ba ka ba wa ɗaya cikin 'ya'yanka cikin zuriyarka ka ba shi arba'in bai ci halibin ba aka ce tun daga nan ɗan adam ya koyi musu annabi adam ya ja aka ce daga nan ɗan adam ya koyi ainihin wato jayayya da musu ya ce yaushe aka shi san bai ba da shekara arba'in ba cikin kwanakin a cikin shekarun Allah madaukakin sarki ce to tun da kayi kayi musu shike aka damar da arba'in din suna yana yana yana shi wanda aka ƙara arba'in din yana yana wannan fa kadai ya isa mai hankali bai tsaya ya lura wanda shekarun da suka yi shekarun annabi adam na wa'azi kawai shekara 950 yayi yana wa'azi ba shekarunsa a duniya ba shekarunsa kawai da yayi yana da'awa shekara 950 yayi yana da'awa Allah madaukakin sarki ya kaddara wa kowa irin yanda zai mutu a gurin da zai mutu a tsalan irin usulubin da zai mutu yanzu kaga shi mutanensa Allah madaukakin sarki sai ya sa su suka dulmi a cikin ruwa to shi ne Allah madaukakin sarki ce wa ma ahlakana min qaryatin illa wala kitabun ma'lum ba wata alƙarya da za ta za ta halaka sakamakon kin biyayya ka duba yanda yanzu inda wannan ajalin ba abun aiki bane da shi yanzu a yi ta wahalar da annabin Allah har shekara 950 har sai da yazo yana addu'a yana rabbi la tazar min al-ardi min rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayara innaka in tabaru yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara ko ba haka ba ya yace inni da autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa dirara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا duba irin salo da usulubi mai shiga ciki na wa'azi annabi Adam annabi Nuhu alaihi salam ya dinga yi mutanen dare dare da rana wa'azi yake sai musu Allah ta'ala tunda ya san mutanen banza ne ba yan kadan ne za su imani ya ji za a darka ke rabuwa akai ta jan annabin Allah ya ce shekara 950 kuma ƙarshe Allah ya ce wa ma'amala ba a wuri lakali dan ka san duk shekartakar da mutum ke lokacin sa da yaki duk nagartan mutum kuma shi ma zai wa sai lokacin sa yaki Allah yana kallo za a akwai annan wa ka ayyin min nabiyyin qutil ko wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna kathir annabawan Allah nawa aka kashe kuma wanda suka kashe su kuma za a gane su Allah ba zai karɓar su ba sai lokacin su yayi su kuma da haka duk alƙaryar da Allah ya tashi halakarwa ya halakar da ita ne bayan lokacin ta yake wa ma ahlakna min qaryatin babu wata alƙarya da muka halakar inji Allah illa wala akitabu ma'lum fa tana da wato littafin ta sananne na ajalinta ma tasbiqu min ummatin ajalaha babu wata al'umma da za ta gabaci ta sha gaban ajalinta wala yastakhiruna kamar yanda babu wata al'umma da za ta yi jinkiri kuma bayan wa'adinta bayan ajalinta wa hadha anil umam waɗannan ayoyi guda biyu suna magana game da al'ummoni wa'yanda gaba ɗaya Allah ta'ala ya yi saiti cewa gaba ɗayansu lokaci ɗaya za a zo a kashe ko lokaci ɗaya Allah ta'ala zai aiko mala'ika ya kifar da ƙasa to kaji su ma ba a kifar da ƙasa sai lokaci za a yi ta tamin ɗin su ta yi inna Allah la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflit wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha al qura wa hiya zalima inna akhadahu alimun shadid Allah ta'ala ce yana yin talala ga azzali mutum yi ta sheke ayasa mutum yi ta shekantaka Allah ta'ala ya dinga in kuɗi ne ba ya ta ƙara ma yi ta ƙara masa lafiya zai yi wani zai shekara biyar goma bai ko ciwon kai wanda za a ce ya kwanta ana masa gudu ga lafiya ga waye la yumli lil zalim Allah ya ce amma hatta idan akhadha gulam yuqdi to kaga al'ummomi kenan mala ya ce wa amma anil afrad amma game da kuma mutuwar ɗaiɗaikun mutane faƙaɗi ƙal ubangiji ta'ala ya ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa me idinillah kitaban mu'ajjal wa ma kana li nafsin ba shi kasancewa ba zai yiwu ba ga wata rai an tamuta ce ta mutu illa bi idinillah sai da izinin Allah kitaban mu'ajjala wato wani littafi ne abin yi wa ajali an rubuta an sa wannan ajali ai bi ajalin mahdudin muqayyad ai babu wani wanda zai rai da za ta mutu sai ta kai ga wannan ajalin da aka iyakance aka kayyade shi ila waqtin ma'lum zuwa ga wani lokaci sananne bi qada'in min Allah mubrim da wani hukunci na Allah yankake Allah ya riga ya yanke hukuncin wanda sai ya kai lokaci kamar zai mutu wa qadarun muhkam da kuma wata kaddara mai cike da gwaninta a cikinta al'ajalu mahduda da aka yan uwa ku sani ajalin nan ko ajalin nan mahduda abu ne wanda an yi masa iyaka bi azmina an masa iyaka da zamani wa amkina an yi masa iyaka da wuri shi sa za ga wani kawai ana wani gaba ɗayan ajalin ya za ga ya bar gurin da shi a tsammanin sa ba zai taɓa zuwa gurin ba sai ya je gurin da Allah tun a lauhin mafus tun farko Allah ya rubuta tun zai mutu ko sai ga mutum ya yi ban kwana ya ce zai tafi a guri kaza sai ya ce daidai gurin kuma sai a ce a nan gurin suka yi hatsarin mota ya mutu shi ko motsa ne ba gurin ya mutu saboda nan ne amkina nan ne makan din da Allah ya rubuta sai mutu wani mai yasa da ya yi shekara kaza yana yasa rijiya amma ran nan kawai ya zo yasa rijiya Allah ya rubuta a cikin rijiya ta guri kaza in ya zo yasa a nan zai mutu kawai yana yasa ya za a yi kawai sai sun duma ciki kama kawa haka sai mutu dan ne gurin da aka rubuta masa wani a tudu wani a ruwa wani a sama wani kuma sai ya hau jirgin sama kawai sai ya hau sai a ce jirgin sama ya samu matsala a yi duk dabaru pilot su yi duk yadda za su control din jirgin sama Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta da cikin jirgin a sata jirgin za su kawai sai dai ka ji an ce a yi jirgin sama ya samu matsala ya yi kaza mutane kaza su ko ya faɗo wuri kaza an samu kaza akwai wanda za ka ma an dabaru an zubar da man cikin su ayyuwa ya fadi cikin Allah ya riga ya rubuta da ciki a ciki za su mutu yanzu labarin da kissar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar na matashin nan da yake fadar Annabi Sulaiman da ya faru a fadar Annabi Sulaiman kawai sai ga malaika mutuwa ya zo daukar ran yana zuwa sai ya same shi anan kuma ga kasar ba ma a wannan kasar aka ce zai mutu kuma lokacin mutuwar tasa gam yake kuma ga shi an zo sai aka same shi kuma a wani a wani a wata ƙasa ina zaton a Palestine aka same shi kuma shi a India zai mutu mala'ikan mutuwa ya zo ya zuba masa ido kai hakuri ka san an ce haka yake ko an ce kullun sauna yake zira mutum yake zuba mutane ya Isa Allah ta'ala ce kul innal mautal ladhi tadruna minhu fa innahu shi sa ka yi aikin kirki saboda baka san lokacin da zai zo ba shi matsalar la ya ta'kiru na anhu sa'a din nan fa ba wata dakika da za a daga shi sa za ka ga wani da kwalba giya zai mutu wani a gidan karuwa zai mutu wani da sigari an dasa zai mutu wani ya yi sata zai mutu wani yana sallah zai mutu wato a kowane irin yanayi lokacin yawa ba za a ce ba- za a dan dan kaba sai ka fita daga wannan yanayin sannan ka karɓar kawai sai mala'ikan ya zo suka yi magana da annabi su da bai ce wannan matashin lokacin mutuwarsa ya kusa ta ake da yan dakikoki kuma ga shi an ce ga gurin da zai mutu kuma na gan shi ana kawai sai mala'ikan mutuwa ya tashi ya yaron nan sai zai yi tambaya da mutu da lawa wancan waya a ce mala'ika mutuwa ne ya ce eh aka ce mala'ika mutuwa ne wannan wancan bayanin da ya- na fara faɗa bai faɗa wa annabi Sulaiman ba sai daga baya baya karɓar yaro shi dai yaro an ce mai wannan mala'ika mutuwa ne wannan matakin sai ya ce da Allah a sa wani aljani tunda wa sakharna lahu riha tajri bi amri rukha'an haythu asa da haka yana so yanzu a sauke shi don ya ga ya wuce ba mai dokar wani abu ya faru da aka kawo aka sa aka ɗauke wannan matashin aka shi a ce can indiyan dama can shi yanzu mala'ika mutuwa mamaki ke da ya gashi a falastin kai da aka ce za a karɓi ranka a indiya ya kafa falastin kuma kawai ana kai shi aljanu suna kai shi ana kai shi falastin kawai mala'ikan mutuwa ya bi ce ya kafa ran to bayan ya karɓo ran da ya zo ke gaya wa annabi sulaiman ta ai yaron nan wannan matashi a da gurin da aka ce zai mutu kuma sai na zo na kai shi a nan shine abin da ke gaba ya ce ai ka ji lokacin da ya kaza kaza ce ai a kai shi biyu kaza da na gaya masa kai waye to kaga ashe wannan mutuwar da kake kallo tana da zafi lokaci amkina da kuma gurin har gurin ba a misin daidai gurin za a ga nan aka gani wani banɗaki zai riga ce ya faɗa banɗaki wata tana tuka tuwo a kicin a kicin din aka ce za ta mutu kowane irin yanayi za a gani gashi nan ana ta yi Allah ya ba mu dacewa malam kita fal ajalu mahduda bi azmina al ajalu mahdudatun bi azminatin wa amkinatin la yatakhabbaha al mar wa la yata'addaha walau salaka kullu sabili malam kita su shi ajalin nan abin yi wa iyaka ne da lokaci abin yi wa iyaka ne da wuri la ya takhabba almar mutum ba zai iya takewa ya tsallake wannan gurin in aka ce daidai wajen teburin da zaka mutu ba za ka iya tsara teburin da zaka mutu ce da adam zaka mutu ba a daidai gurin la ya takhabba almar mutum ba zai iya ketare wannan gurin ba wala ya ta'addaha ba zai kuma iya tsallake gurin ba walau salaka kullu sabilin koda ya shiga kowace irin hanya ko da ya yi kowane irin dabara don yaga cewa ya kuce ya tsallabe wa mala'ika mutuwa ila sai dai lokaci ne walau annal ibadatu haqqul halal wal fana'a bi sababi zulmihim ma badarahum Allah bi dhalik hatta yablughu muntaha a'marihim wa ghayat ajalihim wa fi dhalika yaqulu subhanahu walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ما نيجي ولو أن العبادة da za a ce bayi ga wasu bayin Allah istihaqqul halaka sun cancanci Allah ya halakar da su saboda sun yi wa Allah ba daidai ba saboda sun yi laifuffuka na tsokanar Allah sun cancanci Allah ya darkake su ya halakar da su wal fana'a sun cancanci Allah ya gama da su ya ƙarar da su bi sababi zulmihim saboda zaluncinsu ma ba da rahumullahu bi zalika Allah ba zai musu gaggawa ba bi zalika da halakar da su din da ƙarar da su hatta ya bulugu har sai sun kai muntaha a amarihim karshen shekar karshen rayuwarsu har sai sun kai koda Allah ta'ala ya kaddara kashe su zai yi ko halakar da zai su zai yi ta hanyar kifar da alƙaryar gaba da to sai lokacin yayi wa gayati ajalihim sai kuma an kure ajalinsu wa bi zalika yaqulu subhana akan haka ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa walau yu'akhidu Allahu an-nasa da a ce Allah yana kama mutane bi zulmihim ai bi sababi zulmihim ta dalilin zalunci da suke ya ce a daina kaza sun ki su daina ya ce ayi kaza an ki ayi mutane suna zaluntar kawunansu suna zaluntar bayi ‘yan uwansu da da Allah ta'ala da an yi ke kama mutum da zaluncin da ya yi mata raka alaiha min dafa Allah ya ce da bai bar wata dabba ba a ban kasa kullu ma ya dubbo alal ard duk abin da ke dub dub dub ya taka kasa da Allah bai rage kowa ba kasa da da zarar mutane sun yi zalunci sun yi wa Allah ba daidai ba Allah ya aiko annabawa ya aiko littattafai an bujire to da da mutane sun yi zalunci Allah yake halakar da su da yanzu ba kowa da yanzu babu kowa a duniya shine ma taraka ala zahriha ko alaiha bil dab da ba wata dabba da za a bari ko Allah ta'ala zai bari a ban kasa walakin yu'akhiruhum Allah ce sai dai yana jinkirtar da su ne ila ajalin musamma yana yi musu jinkiri zuwa ga wani ajali abun ambato fa idza jaa ajaluhum idan kuma ajalin nasu yazo la yasta'khiruna sa'a ba za su taɓa yin jinkiri ba sa'atan daidai da sa'a ɗaya a wannan ainihin ajalin nasu wala ya suka fajimun kamar yadda kuma ba za su yi shan kai su gabaci wannan ajalin su kafin ya zo ba wa ya ubangiji ta'ala ya kuma cewa walau yu akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa inna allaha kana bi ibadihi basira Allah ta'ala ce walau yu'aqibullahu an-nasa da a ce Allah madaukakin sarki yana damkar mutane ya kama mutane bima kasabu ta dalilin abinda suka suruta abinda suka aikata ma taraka ala zahriha min dabba da bai bar wata dabba ba a ban kasa da yanzu ba wata dabba da za ta ci gaba da taka ban kasa walaki sai dai ubangiji ta'ala bisa ka'idarsa yu'akhiruhum yana jinkirta musu ne ba dan sun fi karfin sa ba dan ba zai iya magance su ba yana jinkirta musu ne ila ajalin musamma zuwa ga wani ajali abun ambato wani ajali ambatacce da ya ce sai sun kai lokacin shi yasa fa idza jaa ajaluhum da zarar ajalin nasu ya zo fa inna allaha kana bi ibadihi basira to hakika ubangiji ya kasance mai gani ne game da bayansa lokacin yana yi kar su dauka bai sani ba wa mallahu bi ghafilin amma ya'malu zalimun an fahimta wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu zalimun inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar Allah ta'ala yana jinkirta wa mutane wal mar'u dan haka mutum la yadri ba shi da masaniya ba mata yahillu bihi zalika al-ajal ba ni da wannan amsa kamar yadda kai ba baka da wannan ansa ba wani mutum da ya san yaushe ne wannan ajalin zai sauka gare shi ba mai ansa wannan tambayar yaushe ne naka ajalin tunda dai kowa an sanya masa ajalin nasa kai ka san naka baka sani ba yaushe naka zai sauka a wani guri zai same ka ba mai wannan amsa li'anna zalika min ilmi al-ghaib domin sanin hakan yana daga cikin ilimin gaibi allazi dawahu Allahu an khalqi shi ko ilimin gaibi Allah ya tattare shi ya nannade shi ga barin halittarsa halittarsa ba sani shi kadai ya barwa kansa sani qala ta'ala ubangiji ta'ala yace inna Allaha 'indahu 'ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الله تعالى يقول إن الله حقيقة الله عنده علم الساعة علم تاشن القيامة هنا مجلسة يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى wanda ya sani shi kadai ya baro kansa sani a hadithin jibril ma an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama game da tashin alkiyama da yace mal mas'ulu anha ya a'lamu min as-sa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi ma bai sani idan har annabi sallallahu alaihi wasallam bai san yaushe za a tashi alkiyama ba waye sani dai alamomi wanda yana daga cikin abin da littafin mu ya kusa a hankali hankali za mu kansu insha Allah Allah ta'ala ya ce don haka ilimin sa'a tashin alkiyama shi kaɗai ya sani wa yunazzilul ghaib kuma shi ke saukar da ruwan sama ilimin gaibu ne saukar da ruwan sama sai dai masana kawai zo su ce a hasashen masana ana tunanin yau za a yi dan yayyafi hasashe ne wani lokaci za a ce za a yayyafi ko za a yi ruwa da bakin kwarya daga shuru ko da bakin kofi ba yi ruwa ba na bakin kwarya a ce za a yi za a yi hazo-hazo za a yi sanyi ko a gaba yi sai da hasashe ne ba tabbas hasashe ne in kuma an yi ruwan saman lita nawa Allah zai sauka an da sai da ina da ina ruwan zai sauka wa yunazzilul ghaib da haka wannan yana cikin ilimin ghaib wa ya'lamu ma fil arham kuma shi kadai ne yake sane da abin da ke cikin mahaifa kila wani ya ce to ai yanzu an gano likitoci an gano ci gaba na zamani ana scanning a gano yan biyu ne ko dan ɗaya ne mace ce ko namiji amma lokacin yana nutufa wani likita ne zai iya gano namiji ne ko mace lokacin yana alaka ka kaddara ma duk bincike ya gano wa ya alamu wa fil arham wannan da ke cikin cikin mahaifa malami ne ko jahili mai kudi ne ko kuma talaka ne mai mulki ne ko wanda za a mulka ne salihi ne ko fasiki ne mai gaskiya ne ko makareci ne akwai wani likita da yake da wata na'ura da za ta gano masa cewa wannan jaririn an haife su ya hankali da shi ba haka wasu ya babbaka mu gida wannan ku ba shi kulawa sosai da ganin za wannan hafizin alkur'ani za a yi ko wani ala da zai iya wannan bayani a wani wani wani likita da zai iya wannan bayani shi sa Allah ta'ala ce wa ya'lam ma fil arham tun mutum yana nudufa marhala ta farko yana da kadugon mani Allah ya san wa haka wala a haifa ila wani mashahurin malami ne su ma iyayen ba sani ila wani kasaitaccen mai mulki ila kuma wani kasur gumin barawo ila wani hamshakin mai kudi ne su ba sani wa ya alamu matil arha an fahimta Allah maɗaukakin sarki cewa mata da ni nafsu wata rai ba ta da masaniya ba ta sani ba ma za ta kasi bukada me za ta aikata gobe wata rai ba ta sani haka ba wani rai da ya san me zai aikata gobe wa ma ta dari nafsun babu wata rai da ta san bi ayi ardin ta mutu a wace ƙasa za ta mutu kila wani inda ya san inda ya san inda zai mutu kila zai canza kuɗi ko ba wanda ya san da zai mutu wa ma tadri nafsun bi ayyi khairin ardin tamut Allah ta'ala ya ce inna Allah hakika Allah madaukakin sarki alimun shine masani khabirun mai cikakken sani wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana anna hadhihi al-khams waɗannan abubuwa guda biyar ilmu sa'a ilmun ilmul gayb ilmul arham wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun ma za taksubu gada abubuwa biyar ke tashin alkiyama saukar da ruwan sama abin da ke cikin mahaifa mai zai faru gobe a wani guri ko a wace ƙasa mutum zai mutu wannan ilimin mukan guda biyar Allah ta'ala am annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa anna hadhihi al-khams waɗannan abubuwan guda biyar iya mafati gulgai su ne mabuɗan gaibu allati akhfaha an ibadi wanda Allah ta'ala ya ɓoye ya ɓoye su ga bayansa ban sani wannan abubuwan guda biyar ba wani wanda zai iya baka cikakkiyar amsa a kansu dan ilimin gaibu mahallu shahidi shine wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut bal insan da haka shi mutum la ya'lamu mata yan mata yanqadi ajalu mutum bai sani ba yaushe ne ajalinsa zai kare wa fi ayi buqatin yakunu madja'uhu a wani guri ne zai zama makwancinsa wanda a wani guri kabarin sai ga mutum bai sani a makabartar ungoku a makabartar garinku kila ma a makabartar wata ƙasa kila ma mutum makabarin nasa yana cikin ruwa tun da ya ƙasa a cikin ruwa shi kenan aka neme shi aka rasa kila wani ma yana cikin cikin wata dabba wata dabba ce kawai ta far masa a cikin daji ta cinye shi da haka ba wanda ya san ina ne makwancin sanarwi an karɓaransa a fibar shin a tudu yake am fi bahrin ko a cikin kogi ba mai wannan amsa wa fi salin shin cikin jin daɗi da walwala am huzinin ko cikin damuwa wanda yake da wannan amsa wa qaribin zalik am ba'id shin ajalin nasa a kusa yake ko yana da nisa bai sani ba rashin sanin ne yasa duk kake ta kaiwa da komowa Allah ya rufa maka asiri kuma akwai hikima cikin boyewar kama qala subhanahu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wama khalaqa Allahu min shay wa ana asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun Allah ta'ala ya ce awalam yanzuru shin ba su yin duba ba su yi duba ba fi malakutis samawati wal ard cikin mulkin sammai da kasa wama khalaqa Allahu min shay' da abin da Allah ya halitta na komai wa ana asa akwai tsammani fa an ya kuna kadifata raba ajaluhu ya kasance ajalin nasu ya matso daf ya matso kusa ba sani ba ba bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun Allah ya ce ba bi ayi hadithin da wani labari ne ba'dahu bayan littafin Allah yu'minun da za su yi imani duk wannan bayani da Qur'ani yake ta mana Allah ta'ala yake ta gaya mana ولقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الى المبادره بالطاعه حقيقه منزل الله صلى الله عليه وسلم yayi yekuwa yayi kira yayi shela ila al-mubadarati bit-ta'a zuwa ga cewa ayi gaggawa zuwa ga ayyukan da'a wa zalika bi-istinfadil umr abinda yasa yayi wannan kira saboda karewar rayuwa rayuwa kullun karewa take dan haka yayi kira fi mulazamati taqwa cikin lazumtar ayyukan taqwa mutum ya dinga lazumtar tsoron Allah wa badlin nasiha da kuma bayar da nasiha mutum ya dinga ikilasi tsakaninsa da Allah ikhlasi domin kalmar nasiha sun ce ma'anarta shine al-ikhlas to wa badlul siha da goto tayyib masha Allah wa badlul siha qabla hululul ilal da kuma bayar da as-siha lafiya wajen ayyukan da'a din lafiyar da Allah ta'ala ya baka to ka bayar da ita wajen ayyukan da'a qabala ululul ilal kafin saukar illoli da rashin lafiyoyi yanzu ka kalau kake zaka iya kaza zaka iya kaza zaka iya kaza kila nan gaba Allah zai jarabce ka da wata rashin lafiya da wannan aikin ba zaka iya ba baka da masaniya tsammani kake kamar lafiya zaka yi ta rayuwa daga nan har wasu shekaru da kake ibarwa kanka amma la'allan kila karshen shekarar nan ko shekara mai zuwa ko nan da wasu shekaru masu zuwa kila za ka damu da wata larura da wannan ibada ba za ta yi ba kuma ko babu komai akwai shekaru na tsufa wanda in suka zo za ga wasu ayyukan da'a din za ga suna yin wahalar yiwuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta kira cewa kafin mutum lokacin sai yayi kokari yayi ayyukan da'a lafiyar da Allah ta'ala ya ba mutum ya kokari yalwata ayyukan da'a da ita kafin saukar illoli wa mujahadatin nafsi qabla wuqu'il ajal da kuma gwagwarmaya da wato da da zuciya qabala wuqu'il ajal kafin afkuwar ajal ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu qala an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yace akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi manjibi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama kafada ta faqala sai yace kun fi dunya ka annaka garib ka kasance a duniya kaman kai bako ne aw abir sabilin ko matafi ka dauki duniya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dafa sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yace ya kai abdullahi ka kasance a wannan duniyar kamar bako ba wanda ya baro garin su ko ya baro jihar su ko ya baro kasar su dan wata bukata da yana son zai sati zai sati biyu shi yasa ya dauko kaya set biyu ko kila set ɗaya ma ya dauko saboda kwana ɗaya zai ko kwana biyu da haka ya zo ya gama abin da ya yi tafi to ka zama kamar haka kai da kace gaba ɗayanka in ka zo kwana ɗaya za ka yi sai a ka ka ko gana ba su ka zuba kayan ka gaba ɗaya a ciki akwai hankali kwana nawa za ka yi ne kace kwana ɗaya zai yi tak in ɗalibi ne kai ɗan makaranta a gaba ɗaya ka ci- ka buɗe ka ci ko littafanka a ciki ka ɗebo takalma da hulunan ka da mayafinka da komai duk ka zuba a ciki wani kwana nawa tafiya nan za ka yi kwana ɗaya zai yi to duk wannan me za ka yi da su to ka kasance a duniya kamar bako ma'ana bako baya tsaya tunda gurin da ya zo bako ne dole tafiya zai fa gurin baya tahowa da kayan nauyi kuma an san al'adar bako yadda take au abin sabilin ko kuma ka zama matafi kamar yadda ya zo a wani hadisi kamar matafi ne ya zo ya gaji ya dan samu wata inuwar bushiya ya dan zauna bayan ya dan huta kuma ya tashi ya dauki kayan sa ya kafa an fahimta to idan ka ɗauki rayuwar a haka to kila wannan zai takaita maka dogon buri zai takaita maka dogon buri da haka annabi sallallahu alaihi wasallam haka yace ka zama kamar bako gaba ɗaya ka ce sati ɗaya za ka yi kana zuwa kawai za ka sai kulota a gare ko ka hau gini ni kama wani wa kwana nawa ka ce za ka yi ne sati ɗaya tak zai amma wannan 100 by 100 din kuma ka ka siye shi gashi nan ka zo kana ka gini to mafi karancin abin da za a ce baljununu kununu an fahimta baljununu kununu ka san hauka iri iri ila ko wanda ya zo zai ce ma da ya shi na sa haukan ki to shi ma wannan wanda zai zo sati ɗaya zai kuma ya zo ya sai fili a gari garin da ya tabbatar da sati ɗaya zai wa fihi khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik yana daga cikin kuma lafazin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace khudh min sihhatik ka riki wani kaso na lafiyarka kai amfani da shi wajen ayyukan da'a limaradik saboda rashin lafiyarka wa min hayatik ka riki wani kaso na rayuwarka wajen yin ayyukan da'a limautik saboda mutuwarka ma'ana ka yi amfani da wannan damar da ka samu ka yi amfani da ita kafin wata dama kafin wani abu da zai zo raba ka da wannan damar a wata ruwa ya ce ka ribaci biyar kafin biyar ka ribaci abubuwa biyar kafin biyar su cin baka kuma neman biyar din neman biyar suke ka ribaci rayuwarka kafin mutuwarka ka ribaci lafiyarka kafin rashin lafiyarka ka ribaci ƙuruciyarka kafin tsufanka ka ribaci lokacinka kafin rashin lokacinka yanzu kai baka san ma nan gaba kila ma wani gwamna za ka gwamna ne kai kila wani kaza ne kai kila- kila nan gaba irin responsibility da nauyin da zai zo kanka to kila kar ka yi mamakin a ce ranar juma'a da za ka samu ka zo ka saurari karatun da ya zama ya ba wahala to yanzu da kake da dama kar ka yadda wata juma'a a ce ta su fice maka zuwa misali ke da haka duk lokacin da ka samu dama to ka yi amfani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ni'imata ni maghabunun fihi mabnu adam yace akwai wasu ni'imomi guda biyu ana dukan hancin dan adam a kansu ko kuma ka ce ni'imomi ne guda biyu mafi yawan mutane suna hasarar alfaragu wa siha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alfaragu lokaci wa siha da kuma lafiya yanzu mutum yana da dama da zai iya hadda Qur'ani yana da dama da zai iya komawa makaranta yana da dama da zai yi aikin alkhairi yana da dama hatta kudin shi ma wani yanzu yana da damar da zai yi ayyukan alkhairi Allah ta'ala ya arama dama amma ba zai yi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wayannan ni'imomi ne amma mutum bai sani kai ta ganin mutum wani lokaci kuma mutum ya ta kirkira wa kansa rashin lokaci a yi magana ya ce wallahi ba abubuwa sun yawa kaga dai ba na dawowa garin sai wuce wuce din kaza kaza kaza amma ka zo ka duba sai ka cewa yana yana da wasu abubuwa marasa muhimmanci da kuma ya ba su lokaci yana yanzu mafi karanci waya da ta zama wa mutane bala'i musamman matasa to ka shi kansa karatun ka dinga yi a wayan ma tunda ta zama ba zai yiwu ba ka ga mutane za ka ga mutum goma a zaune a guri ba ma mai magana kawai wannan da wayarsa yana dandadan ne wannan yana shangwale da gwale wannan yana kaza duk kowa yana ta abubuwa sai ya minti goma wani bai ce a sai can kuma wani ya ga wani abun mamaki ko wani abun da ya ce wani wasu ka shi kenan sai a dan abun nan kuma sai a sanya goma ai ta ta yi to kaga wannan ma zaka iya amfani da wannan fursa tunda yanzu ga wata fursa kai sai kai kokarin amfani da wannan damar ka amfane ta ya zama to wayar in kai in kai abun nan karatu kake ko kuma wasu abubuwa ne masu amfani kake yi da wayar a mutum kawai raha za a yi ce da barkwanci da dariya da damun nan kawai shi kenan ya tura wannan a yi dariya shi ma ya turo masa da hoton dariya har da hawaye shi ma ya sake abin haka ba za a ce zai mutum ya awa ɗaya awa biyu wani lokaci mutum sai ya hatta mata layin baki ana ana ta caji to kaga wannan gaskiyar magana akwai akwai abin nan sosai a cikin irin wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wayannan ne'imomi ne guda biyu a amfani da su amma duk da cewa da yawa cikin ɗan adam suna asarar alfaragu dama Allah ya baka dama ya amfani da ita wani za ga mulki ya samu to yi kokari lokacin da ka samu wannan damar kafin ka zamanto ka zamanto retired ko murabus abin nan ne to wannan damar da ka samu ya amfani wani za ka ya hawa ba ba ƙara sa abin sauke shi zai amma shi bai sani ba yanzu ya hau din tsammaninsa zai hau kila ya tsammaninsa sai ya kai lokaci kila an sake zaɓe na biyu ma ya yi ya yi four times four plus one ya ke shagawa ne dan haka ko din farko sai ya ta faman shiriri ta da shirme tsammanin sa ya dawo ko ta biyu a nan zai aiki da Allah ka duba ya yi aiki da wannan hadisin dama kafin rashin dama kila ana yin ko din nan ana sake juyowa kuma fara mutum da kasa to kaga sai kai amfani da wannan damar wani kudi ya samu da hukun yi amfani da wannan damar shi baya gani da yawa a kowain da sun yi kudi da kuma yanzu masu da kudi ba su yi aikin alkhairi ba ba su taimaki kowa ba ba su taimaki yankunan su kuma kudi ba Allah ba ne ya bayar ba shi da ikon kwaciya to shi za yanzu da damar ta wazo hannu kar ka dinga tunanin sai ka taswifi kin shine abin da muka karanta a kan baya cewa yana daga cikin alamar su'ul khatim hatta aikin alherin ka dinga yi masa taswifi ai zan zan da abin kila wani ana ta ga maka karatun nan insha Allah ne sati mai zuwa satin yanzu ya maka zo ba wallahi abubuwan da Allah ne ya kai mu wani sati aikin alkhairi mutum ya dinga yin gobe gobe matsalar shi ne wata goben ba za a ganta shi ne abinda ya kamata ka dinga wata goben wallahi sai dai wani ya gani ba kai ba shi za duk lokacin da fara dama ta samu ya amfani da wani yana da naira dubu zai dinga tunanin kai bari dai da sun kai ba zai wani wai wai tunanin wani kuma zai fara aikin alheri ba sai kudin sun yawa su kuma matsalar sa an gano suka yi yawa ma an fi san su mun mutum bai tarbiyanci zuciyarsa tun suna yan kaɗan ban suka yawa hakkin Allah ma wallahi wani Allah maɗaukakin sarki ma ke meme wani yake masa hakkin Allah ba mutum Allah ne ya bashi ba dabara ba komai kuma a cikin dubban mutane ga wani can yana kwana a cikin tsumma wani yana kwana da yunwa wani yana kaza wani shi kuma ga ya rasa yadda zai da su Allah ya ce duk shekara ya yi lissafi ya raba dukiyarsa arba'in ya ba wa talakawa kashi da yaki shi ma Allah ke mai ake masa wani ga kunciya yana da ita ga dama yana da ita ya kamata ya bazama ya tafi makaranta ya yi karatu na zamani da na addini ya ke sai dama ta kwace ya zo ya dinga Allah ya tsalla ce da aka ce mu abin nan yan islamiyyar nan wai yan islamiyya ce ta wace yan islamiyyar nan ne da aka yi abin da shi kenan shi ma tun ana alifin bawon bai ma iya rubin ya iya ba sai ya gudu to haka abubuwan za a ga kuma mutum zai ci kiran rashin lokaci rashin lokaci rashin lokaci kuma za a ga mutum yana da lokacin da zai danna waya yana da lokacin da zai ji bbc da voice of america da jamus yana da lokacin da daddare zai ji kowane gauta da inda ranka da da wane ne ɗan to karkaɗa kunnuwan ku da waye da waye Allah ya kiyaye sannan ka ribaci kuma lafiyarka yanzu kana da idan da za ka kalli littafin da ila fa ƙarshen rayuwarka makanci a nan sani ba ba ka yi karatun da ya zauna a kanka ka haddace ba kuma ba ka duba littafin ba lokacin da kana da idan kuma yanzu ba idan amma saboda tabbaci da muke ba wa kawunan mu shi yasa duk wannan abubuwan ba ma tunanin wa kana ibn umar yaqul billahi dan umar a karkashin wannan hadisin sai ya fitar da wani fikihu yake cewa idza amsayta in Allah ta'ala ya kaddara ka kai yammaci fala tantadir sabaha ma'ana shine yi aikin da zaka yi yanzu kar ka jira wayewa kai la tu'akhir amal al-yawm ila al-gad wai kullun karka dinga cewa aikin da zaka yi kace sai ku in din zai yi shi yanzu shi ne mana iza amsaita in Allah ta'ala ya ara ma lokaci yanzu ka kai yammaci kuma akwai wani aikin alkhairi da kake so kai to yi falatan tadir sabaha kar ka saurari sai gari ya waye ka ce gobe da safe ne kai domin da yawa za ka ga mutum an kwanta din kuma ba tashi shi wa idza asbahta in Allah ya kaddara ya baka aron lokaci ka wayi gari falatan tadir masa to karka jirayi yammaci da aikin alheri yi shi wata ziyara ce wata dubiya ce je ka kawai kafin nan wallahi ina sa lokaci ne ina san je dubowa ne je ka ka dubo shi yanzu yanzu da kai yi wa kanka fada kai wa kanka ka tunata da kanka tuta shi ka sau nawa ne za a ce mutum yana kwance a asibiti za ka je dubo wallahi ina san sai an sallan wani kuma ka ce wallahi an dace kunya ina san gobe gobe ka gaba jinnar dubo shi ko kuma ma ka jance ya mutu na sa lokaci na ce zan je rubo shi ban samu zuwa to shi sa ko kuma kai ka mutu to shi sa duk aikin alkhairi yi shi kar ka jira shi yasa a doktor ko a yanzu ya zama professor ko a abin nan kardawi ya yi wani littafi alwakat in ka karanta littafin za ka fa'idanci kwarai da gaske game da mahimmancin lokaci sunan littafin kenan alwakat ya faɗi inda shaidan yake wa mutane illa a taswiri taswifi shine zani ai kawai a ganka kana yi ba magana zani ai zanya a nan shedan yake samu yake samu kofar shigo yanzu ka tuno ta shiga wa aqimis salata li dhikri ka manta ba kai sallah ba yanzu sai ka tuno ta shiga sallah ka manta jikinka ba tsarki yanzu ka tuno ta shiga je kai sallah ka mantawa ne yana burka bashi da kuri aljihunka yanzu je ka biya shi bashi shi ne mana idan amsaita falatan ta zirin sama wa idan asfata falatan ta zirin masa taswifi shi ke wa mutane illa yanzu wani zai zoce a karbar kalla wallahi da san haddace ƙurari misali a ba shi shawarwari kai ba shi shawarwari ka gaya masa yadda zai kawai shi kenan sai ya kada riga sai ce sai bayan lokaci sai ga ga lokacin ya tafi ko shafi sai bai haddace wannan dai yana daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake jan hankalin wa ana wa fi riwayatina wata riwaya wa udda fi wa udda nafsak fi ahli al-qubur kuma kullun ka dinga jin kai ma fa an kusa kai kamar barka ka dinga kirga kanka cikin na kabari an fahimta shine wa udda nafsak ka dinga kirga kanka kullun fi ahli al-qubur cikin waɗanda za su halarci makabarta kila yau ko gobe wal ma'ana istamir sa'iran wala tabtur ma'ana istamir ma'anar hadisin shine ka ci gaba sa'iran kana mai tafiya kar ka tsaya ba gan yamuri ba ma yace no food for lazy man ba zama yi nan yi nan yi nan aka ce ogaya yace no food for lazy man kaji aljanna ce kuma for lazy man yamuri ma yace ba no food for lazy man to shi yasa sai aka ce istamir sa'iran wai ka zama kana ci gaba da tafiya ba tsayawa kana gama wannan aikin alkhairin fada wannan kana gama wannan je ka kai wancan kana gama kawai ka zama sai dai bacci in ya zo ka kwanta kai bacci in ka tashi kawai ka kwanta akan aikin alheri ka tashi akan aikin alkhairi kai ta tafiyar da rayuwarka haka wala tabtu kar ka yanke wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankafa fa'innaka in kassarta in kafa'ata wa halatta mala ya ce fa'innaka domin hakika kai in kassarta in ka yanki ka ce bari ka tsaya ko kuma in ka takaita in kafa'at to wannan aikin alherin zai iya kusurwa zai iya yankewa wa halatta kuma za ka iya halaka ma'ana za ka iya mutuwa ka faro aikin alherin ka katse wani wani ya fara sai ya watsa sai bayan wata ɗaya wata biyu kuma sai ya bari dai goma da ya fita sai kuma ya dawo ci gaba dai to wannan wata biyu da aka samu Allah ya sa mutum wa'adin sa ya sai ga mutum ya mutu biyu ba ina fata an gane wa insha Allah za mu tashi al-mabahas al-thalis za mu ji al-hayatul barzakh insha Allah idan mu karanta ya zama dai Allah subhanahu wa ta'ala kuran da muke Allah ta'ala ya yi mana السلام عليكم ورحمة الله